yau sha hudu ga watan shaban hijira tana 1442 wanda ya dace da 26 ga watan biyar miladiya tana da 2021 za mu shiga darasi na ainihin fikin malikiya littafin agrabul masali ya ce wal ifradu afdalu muna magana akan aikin haji ba aikin haji dai mun riga mun sani kala uku ne a cikin ainihin nau'i guda uku nan wal ifradu yin aikin haji ifradi afdalu shi ya fi mutum ya je aikin haji shi kadai ba tare da ya hada da umra kafin hajin ba ba tare da kuma ya gwama umran da haji a cikin aiki ɗaya ba ya kadai ta ainihin aikin haji shi kadai bayan ya gama aikin hajin sannan idan ya zo aka warware ya zo ya sake ya zo ya umra kaga wannan umran da ya bayan haji yayi bai zama tabbatu ba to wannan ifradi shi yake falqiranu daga ifradi kuma sai kirani kirani shine zai mana tarifin shi yace bi an yuhuri ma bihi ma shine mutum yayi harama da hajjin da umran gaba daya ya hada su amma idan yazo yin niyan waqaddama har ya gabatar da umran akan hajjin in ka fara yin niyan haji sannan ka ce bari daura umra sai mu ci ya riga ya koki ba zai ba dole sai ka fara yin niyan umran sannan ka daura haji na yi niyan umra da haji amma na yi niyan haji sai mu ci ya zama ifradi ba daman daura umra shine waƙaddama au yurijifahu alaiha ko kuma ya kuturna ainihin hajin alaiha akan umran ma'ana ya goya hajin akan umran bayan da yayi niyan umran tun daga miƙati da kai niyan umra har ka tashi har ka nufi makka har ka je ka shiga makka har ka je kana dawafi duk lokaci bai kure ba za ka iya daura haji akai yauwa shi yasa wannan ake ce masa irdafi wancan kirani tun wajen niyan ka ce na yi niyan umra da haji shi ko wannan irdafi da niyan umra kai bayan ka kamo hanya har ka zo kana dawafi ko ka gama dawafi ma kafin kai ainihin nafila kana da daman goye hajin akan umran ya zamo irdafi shine aujur jifahu alaiha bi dawafiha yana cikin dawafin ainihin umran ka zo har kana cikin dawafin umran ma kana da daman ka goye aikin haji akan umranka amma ba da sharaɗi in sahat idan wannan umrar ta inganta amma idan ya zamo da ya ɗauko haraman umran kafin ya zo ya fara dawafin ko ya fara dawafin ko ma ya je ya yi wani abu da ya ɓaci wannan umran ka san shi aikin umra da haji shi ne kaɗai aikin da ko ya ɓaci dole ka ci gaba ka ƙarasa to ya ɗauko haraman umra ya taho ya ɓata umran bayan ya bata can kaga dole zai je ci gaba ya karasa ko to a wannan ci gaba ya karasa bai da daman yayi irdafi ya goya haji akai dole shi ya ci gaba ya karasa wannan umran bayan ya gama ta kuma dole zai zo ya rama umran bayan ya rama sannan ya bada hadaya sannan ya tsira daga wannan umran da ya bata sannan kuma ya san ko kirani zai ko ibrahim ko me zai yawa sharadi kai irdafi in sahat sai idan umrar ta inganta wa kammalahu to idan mutum ya ɗauko harama na ainihin umra ya zo yana ɗawafi sai ya shawarar ɗaura haji a kai yana ɗaura hajin wannan umrar da wannan ɗawafin ta zama ba ɗawafin umra ba kuma ya zama ba wajabcin ɗawafin ƙudum a kai shi saboda me saboda ɗawafin ƙudum wanda ya ɗauko harama a miƙaci ko ya ɗauko harama a hilli shine zai yi ɗawafin ƙudum wanda ya yi harama a miƙaci can ya yi haraman haji kai kuma haraman hajin ka cikin gari kai saboda tun da ka yi harama a cikin gari kana daidai da wanda yake cikin garin maka ba ƙudum a kanka sannan kuma wannan ɗawafin da kana yi don umra yanzu umran ka haɗa ta da haji aikin umran ya shige cikin aikin haji wannan ɗawafin ba na umra bane kawai sunan wannan ɗawafin ɗawafin nafila amma duk da haka wa kammalahu mutum zai cike da wafin ba zai ci ato tun da dai ba da wafi a kaina bari in bata shi ba tun da ka fara dole ka cike da wafin amma a matsayin da wafi na nafila ba da wafin kudun bane ba kuma da wafin umra bane sannan in ya gama fa wala yasahi na idin ba zai yi safa da marwa ba a wannan lokacin ku fahimci zancen wannan gurin akwai fikiyu mai zurfi a gurin nan ka san ka'ida na aikin haji mun gane ƙa'ida na aikin haji ka ce an tashi za masa ƙa'ida na aikin haji idan mutum ya zo yin aikin haji ifradi ko kirani akwai dawaful qudum akan shi dawaful qudum din nan wajibi ne sannan duk mutumin da yazo zai yi ifradi da aikin haji ko zai yi kirani na aikin haji to wajibi ne in dai ba lokaci mai kure ba wajibi ne yayi safa da marwa kafin tsayuwan arfa dole ne ka yi safa da maro kafin tsayuwar arfa saboda ranar dawabul ifada an kazo kana gama dawabul ifada dama ka riga ka yi safa da marwanka to shi kuma safa da marwa wajibi ne a yi shi a bayan dawafi na wajibi ba a yin shi a bayan dawafi na nafila saboda haka yanzu a nan kana yin kirdafi wannan dawafi ya zama na nafila ba ka da daman ka daura safa da marwa a kai shine walayar tsahi na izin yayin nan ba zai safa da marwa ba dole ya kura ya bar shi sai bayan dawaful ifada sannan ya safa da marwa saboda wannan dawafin ba na wajibi bane na nafila ne wa kuriha ba'dahu an karhanta mutum yayi irdafi ba'dahu bayan yayi ainihin dawafi ya zo ya gama dawafi kafin ya yi rakatar dawafi sai niyan wai zai daura haji akai sai mu ce in ya daura yayi amma makaruhi walau bin ruku'i ko da yana cikin sallah fa yana cikin wannan rakatar dawafin makaruni ne amma ya daura yayi misali ka gama dawafi kana cikin sallar rakatar dawafi sai ka ce bari in daura haji akai yanzu kana daura hajin zamu ce daura hajin ka dai da kai irdafi yayi amma ka aika da makaruni ne kawai shine walau bin ruku'i amma bayan na fitan ne eh ba sai da sallama na fitan da zai yi to gashi na yace la ba'adahu la ba'adahu banda bayan nafila in dai kai sallama nafilan to lokaci ya kure saboda kai mafi yawan aikin umra ba zai yi ka kawo hajji a wannan lokacin ba to mun ce ifradi shi ya bi daga nan sai kirani ko fatamatu'u daga nan kuma sai tamattu'i shine mai daraja na uku me ya tamattu'i bi an yahilla min hafi ashkuri fi ashkurihi tamattu'i shine mutum ya warware daga umura fi ashkurihi a watannin aikin haji dama ba alhaji ashuru malumar ba daga shawwal zulkila zulhaji to mutum ya je ya yi umura a cikin watannin aikin haji bayan ainihin an ga watan shawwal daga wannan lokacin kafin lokacin haji mutum ya je ya yi umura bayan ya yi umuran ya zauna ya jira haji ma ya yi to kaga fa wancan mata bi umrati ilal haji kenan fa wasta yasar min al haji ya zama tamattu ko kuma mutum ya je da wurin kamar ranar 29 ga watan ramadana ya ji ya fara umuran yana yi yana yi kan ya gama umura rana ta faɗi an ga watan shawwal kaga ya yi wani ɓangaren umuran shi a watanni aikin haji shi ma ya zama tamaki amma in ya gama da wuri kafin rana ta faɗi shi kenan ya tsira sun ya hujja min amihi sannan ya yi aikin haji a wannan shekara mun gane ya yi aikin haji a wannan shekara amma idan ba a wannan shekara ya yi aikin haji ba misali mutum ne ya je umra da ya yi umran shi kenan ya shantake a garin makka yana zaune yana zaune yana zaune a wannan shekaran bai haji ba sai shekara mai zuwa ya yi haji wannan bai ta mutu ba tunda hajin a wata shekara ya umra kuma a wata shekara ya aha wa in bi kiranin ko da kirani yayi a wannan shekarar misali ya je a watanni aikin hajji ya umra da ya umra yana ne yana nan ran da zai hajjin kuma sai ya dauko niyan kirani sai mu ce to wannan kiranin da yayi bai nuna cewa ba ta mafi bane wannan kiranin da yayi zai bada jini na kirani sannan kuma wancan umran da yayi a watanni wannan aikin hajjin shi ma ya ta mafi dole zai bada jini na ta mafi shine wa in bi kirani ko da hajjin da yayi din kirani wa shartu damihi ma eh wa shartu damihi ma sharadin jinin kirani da jinin ta mafi tunda mutumin da ya ta mafi zai ba da jini mutumin da ya kirani ma zai ba da jini to sharadin zubar da jinin su adamu iqamatin bi makkata shine rashin zama a garin makka idan shi mutumin yana zaune a garin makka ne lokacin ainihin umran yayye umran sannan kuma ya hajin duk a wannan watan ya yi hajin sai mu ce babu ainihin hadaya a kan shi da Allah ya ce mai zalika liman lam yakun ahluhu hadhihi masjidil haram wannan hadiyan wanda ba shi da iyalai ba ba shi da zama a cikin masallaci ne al'umma au ziduwan ko mutumin da yake zaune a ziduwan ziduwan wani guri ne kusa da makka wanda yake zaune a nan shi ma hukuncin shi mutumin garin makka ne babu jini a tamattu in yayi kuma wannan zaman fa wakata fi'ili ma lokacin aikata su ake kula yanzu misali mutum ne ya tashi daga Najeriya ya ce bari ya koma makka da zama a watan ramadana ya tafi da niyan zaman makka da ya je ya shiga garin makka ya je ya dawa bin shi ya sa da niyan zama ya shantaki a garin maka ana nan ana nan bayan watan shawwal ko watan zulkida ya ce kai bari in je in ɗauko umra ya je ya ɗauko umran shi ya zo ya yi ana nan lokacin haji ma ya aikin haji sai mu ce wannan ba tamattu'i ba ne ba hadiya a kan shi saboda a lokacin da ya yi tamattu'i din yana zaune a cikin garin maka wayanin kada bi gairiha kuma shi mutumin makan fa koda ya yanke shi dan maka ne amma ya yanke zaman garin makan bi gairiha ga wani gari sannan yau ya zo yayi umra yayi aikin hajji zamu ce sai ya bada fili misali dan garin maka ne sai ya fita ya bar garin ya koma wani gari da zama to wannan kasancewar shi dan gari ne ba zai amfane shi ba dole sai ya bada ainihi wani jibali zi alaini an so ga mai iyalai guda biyu mutum yana da mata a makka yana da mata a najeriya yau ya je wajen iyalin shi na makka sai ya yi umura kuma ya yi haji to wannan shi ma mustahabi ne ba da jini duk da dai yana da iyali a can amma kuma yana da iyali a wani gari mustahabi ne bai bayar kuma ba ku wa hajja min amihi kuma sharadi ne sai ya yi aikin hajin a wannan shekara kaga sharadin jinin umura a sharaɗin jinin tamattu'i da ainihin kirani kenan shine sharku da mima ba to wani tamattu'i idan kuma jini na tamattu'i ne banda kirani wannan hukuncin daga nan ya ware kirani kirani ka an hada wancan sharaɗan dole zai ba da jini amma shi tamattu'i ga sharaɗi na uku wani tamattu'i idan mutum tamattu'i yayi kafin a hukunce ba da jini adamu audihi li baladihi sai idan bai koma garin su ba amma yanzu misali mai hali ne dama su irin mutanen kanawan nan ne wanda lissafi suna sannan juma'a a maka sai a watan zulkida ya je umra bayan ya dawo kuma ya biya kudin aikin haji ya je to kaga yanzu ya yi umra ya yi haji a watan aiki haji amma ka lura ya je yin ya da garin sannan ya sake koma wannan babu kini a kan shi au misalihi ko in bai koma wani garin da nisan shi kai garin su ba misali ya je daga Najeriya da ya yi umra sai ya tafi Amerika ko ya tafi Dubai ya je da wani gari wanda nisan shi daga makan ya kai nisan garin su sannan ya gama harkokin shi da ya dawo lokacin haji sai ya zo ya haji to shi ma ba jini ta mafi a kan shi mun gane walau bil hijazi kuma koda ba tafiyan da yayin a gari hijaz din ne dama tafiyan da yayin ya tashi daga garin su ya je ya yi umra da ya koma sai ya tafi wani garin da nisan garin ya kai garin su amma a area makan ne to duk da haka tun da ya yi tafiyan da ya kai nisan garin su babu ainihin jini na tamattuyi a kan shi wa fi lubabi rukun ya fi wakatihi sharadi ne sai ya aikata wani sashin rukunin umran fi wakati a lokacin aikin haji amma idan ya samu ya gama umran ka rana ta fadi na shawwal sannan rana ta fadi wannan ka ga ya aikata komai na umra a watannin aikin haji ba babu hadiya a kan shi asani muje mu kwana goma ce to alhamdulillah asani asayu bayna safa wal marwa asan aikin haji yana da mashakin